إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شابيو قوة الربيع الأول shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 120 cikin jirangin darussa daga karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah abul abbas al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa shekul islam ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ne domin bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara na soshin alkurani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan asifatu al-khabariyya Allah ya saka mashi alkhairi a bisa irin al'ada ibn taymiya a rubuce-rubucensa yana yawaita istitrak wato da ciratuwa zuwa ga wasu tattaunawa wanda suke a gefen asalin wannan maudu'i a inda muke ta bibiyarsa yana kawo mana zantuttuka da yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatu al-ushairiyya yake kuma mai da zance a kansu yana ta magana akan as-sakar wato maye irin abinda sufaye da mabiya ɗariƙu na 'yan zuhudu suka ɗauki wannan al'amari na as-sakar kuma suka mai da shi wannan abu daga cikin ababen da suke nazari da ababen da suke koyon tarbiyya a kai da ababen da suke yabo suke kuma shigege da yawa ma shari'a a kansa za mu tashi a inda malam cikin wannan tattaunawa har ya zo yana cewa fakana auliya ushaitani idza fa'alu hadhihi al-fahisha wa hiya ibtida'u sawati fi at-tawafi wa hiya ibda'u sawati fi at-tawafi يحتجون بشيئين يقولون وجدنا عليها آباءنا وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد للأسف ويقولون والله أمرنا بها وهذا هو قول وهذا قول بغير علم ذا يتناوى ya bujiro da maganar irin kwatankwacin abin da waɗannan sufaye suke yi tun ya aikata barna kuma sai danganta ta ce Allah ne ma ya ce ai yace to wannan yi kama da irin aikin larabawa ƙurayshawa mutanen makka kafin musulunci wanda ake ci musu alhumus wato waɗanda suke su ne masu zafin kan addinin maguzanci a wannan lokaci wanda suka kasance daga cikin ɗabi'arsu shine ba sa fita daga haramin makka suna ganin kansu a matsayin masu gadin wannan harami ko da ranar aikin hajji al'akbar ranar arafa ba za su fita daga harami ba sai su tsaya a gabar harami cikin musdalifa sauran al'umma ko masu aikin haji suna cikin arafa sannan kuma su kaɗai suke da sutura mai tsarki wacce ake iya yin ɗawafi da ita duk wanda ba su ba usiri ya aushi hayan kaya ko aro a wajensu ko kuma ya zo da sabon kaya wanda ba a taɓa amfani da shi ba kuma da zaran ya gama ɗawafi sai dai yadda wannan kayan haka suke suke tursasa mutane su sa musu farashi mai yawa na ainihin wato haya ko kuma su yi ɗawafi tsirara da aka sai zama maza suna ɗawafi mafi yawan su da rana mafi yawan mata kuma da daddare in su zo ɗawafi sai su samu wani ɗan kamfai ɗan ƙanƙani ko wani abu wanda bai wuce irin abin da yanzu tura suke sakawa na irin kayan bic ɗin nan ba sai su rufe al'aurarsu sauran jiki kuma duka a tuɗe suna ɗawafi suna yin wata waƙa mashahuriya da ake cewa al-yawma yabdu julluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhillu shine yake cewa fakana auliya shaytani haka waliyan shaytan suka kasance idza fa'alu hadhihi al-fahisha duk sa'ad da suka aikata wannan barna wace barna wahiya ibda'u sawati fi tawafi shine fitowa tsirara a ɗakin Allah wajen dawafi ga Allah madaukakin sarki isan da suka yi wannan ya ta jura bi shay'aini suna da hujja guda biyu hujja ta farko wajadna alaiha aba'ana sai ka ce ai haka muka tarar da iyayen musulmi wannan ita ce samfurin hujja ta masu bin son zuciya da bin bata da kin bin shari'a kowa da an taba shi sai ce ai haka na samu iyaye na suna yi وجدنا عليها آباءنا وهذا هو الرجوع إلى العادة wannan shine mai da al'ada ta zama doka ta zama shari'a walittiba da koyi da na gabaninka waɗanda ba annabawa ba ba salihai ba wattaqlid da makauniyar biyayya ga al'adu makauniyar biyayya ga na gaba lil asaf malai ce abun bakin ciki ne wannan a ce mutum ya zama al'ada da kwaikwayo da takalidanci su ne matsotsar bayanai game da abin da yake bi a shara sa wannan abin bakin ciki wa yaquluna kuma suna cewa wallahu amarna biha shine hujjar su ta biyu sai ai Allah ne ma ya ce ni bayan da sun ce al'ada ne ko sai sai Allah ne ma ya ce ni ai Allah ma ya ce tashi in taimake ka to shine irin wannan sai a bincika ba sai inda Allah ya faɗi wannan ba da mutum ya ce ai Allah ma ai Allah ma ya ce in ka shiga larura ba komai kana iya saban Allah za ga mutanen mu suna yin faɗa wannan za a je gumbuka ko wani abu sai a ce ai larura ne ya Allah ma ya san da larura to shine irin wannan wannan magana da malai ishara duk sanda mutum zai sako sai ya kokari ya jingina wa Allah cewa ai Allah ne ma ya ce ai wannan ya fi saban laifi a wurin Allah ya ce wa haza wannan kuma shine qaulun bi ghairi ilmi shine faɗan magana ba tare da hujja ba wali hadha qala ta'ala shi sa Allah yake cewa qul inna allaha la ya'muru bil fahsha kace musu Allah fa sam baya umarni da al fahsha sai zama lafazin al fahsha wa anan ko dai zama lil ahad wato waccan al fashar da kuke yi Allah bai umarni da ita ko kuma ya zama istigraqil jins duk wata nau'in al fasha Allah bai umarni da ita ina fatan mun gano wannan فإن الفحشاء قبيحة منكرة ومتى الفحشاء أبن كيني أبن كاماني تنكرها القلوب بفطرتها زكاة da kyakkyawar halittar zukata masu tsarki suna kyamar abu din mummuna duk zuciya take da lafiya tana kyama abu munkari abu da yake alfasha wallahu la ya'muru bi munkari kuma Allah baya umarni da abin da yake alfasha ne munkari wa hadha yaqtadi أن الأفعال الكبيهة السيئة تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها wannan yana nuna zuwa ga cewa duk wasu munanan ayyuka abin kyama dama suna da wasu siffofi tare da su ayyukan waɗanda siffofin za su hana ya zama cewa Allah ne ya umarni da ita wa fi hadha niza'un ma'rufun bainan nasi bayyanahu fi ghairi hadha al-mawdu yace akwai sabani sanne tsakanin malamai game da shin duk wani abu munkari duk wani abu da shari'a ta hana munkari ne fi nafsihi dama abin kyama ne fi nafsihi ko ko akwai abin da ba munkari bane amma shari'a ta hana shi yace akwai rigingimu da malaman ilmul kalam suka kawo akan wannan tattaunawa da ashaira da da ainihin sauran qawaif irin mu'tazila da sauransu suna da maganganu akan wannan game da ta'dilul ahkam me yasa aka haramta kaza me yasa aka karanta kaza da sauransu ثم قال sannan sai yace ataquluna ala allahi ma la ta'lamu Allah yace yanzu nan kuna faɗan magana game da Allah abinda baku sani ba kuna yi wa Allah ƙarya ai ataquluna annahu amara bi hada ku ne kuke cewa Allah ya umarni da wannan wa antum la ta'lamuna annahu amara bihi alalan ba ku da dalili ba hujja babu inda za ku kawo inda Allah ya umarni da wannan ba ma kuke faɗa kuna jikita wa Allah id laysa ma'akum illa adatun illa adatan illa adata aba'ikum wa dinukum don ba ku da wata hujja sai al'adin iyayenku da addinin ku na maguzawa wa antum la ta'lamuna anna Allah anzala bi hadha sultan kuma ba ku da masaniya akan cewa Allah ya saka da dalili akan haka fa hadhihi al-ayatu yadkhulu fiha kullu man ta'abbada bi fahishatin wa amara bi munkar wannan aya ta cewa da Allah yayi cewa in ka tambayi su za su ce wajen na alaiha aba ana wallahu amara na biha kul inna Allah la yamuru fasha a tukuru Allah ma la ta'lamu Allah ya ce wannan aya tana shiga hukuncinta yana shafan duk wani wanda ke aikata wata alfasha ko wani al'amari abin ki wa in hitajja bil adati allati li salafi ya kafa hujja da al'adan magabatan shi au za'ama anna Allah ya amuru bi zalika ko ya ce ko ya riya cewa ai Allah ne ya ba da umarni a haka auli ma ya kuru min al-asbab ko kuma ya ambaci wani dalili can daban to wanda zai ce ai kaddara ta kenan ai Allah ne ya kaddara mun ai Allah ma ya ce da shi in taimake ka ai mu dai haka muka tara ana yi ba za mu iya saba abin da iyayen mu suke ba duk wanda zai kafa hujja da irin wannan ya shiga cikin wanda suke ma Allah magana ba da hujja ba ya kunna ala Allah ma la ya'lam ya shiga cikin masu umarni da alfasha Allah ka tsare yace ka kauli mushrikil arab misalin haka shine mushrikan larabawa wanda suke cewa hadhihi thiyabu asayna Allah fiha wanda suke cewa wannan sutura da ke jikinmu in sun je maka ba su dawafi sai su ce to wannan sutura mun yi kaza da ita mun yi sako iri daban-daban fala na tufu lahu fiha to ba za mu yi Allah dawafi da wannan sutura ba yuriduna waqtal ibadati an yatajan an yatanibu thiyabal ma'asir nufin su a lokacin bauta Allah to su guje wa tufafi wanda aka yi saban Allah da shi wa kadhalika taqsimun nasi ila qismayn hakanan misalin irin wannan faɗin magana a danganta wa Allah babu hujja shine raba mutane zuwa gida biyu humsun wa ghairu humsin a ce ga wasu sune hums mun faɗa a ranar hums jam'i na ahmas ahmas kuma wato shine mufradi daga alhamasatu zafin kai ko dumin kirji ko fanatism wato su ƙwarai shawa ana kallon su a cikin wannan maguzanci na zahiriya su suka fi kowa zafin kan riko da addinin maguzanci ɗaya daga cikin ma'anonin su kenan kamar yadda al'azhar ya bayyana a cikin ainihin tahzibul lugha ko kuma a ce ma'anarsa su ne wato waɗanda suke masu gadin ɗakin Allah mafi kusanci da Allah wannan a raba mutane a ce ga wasu wanda suka fi sauran kusa da Allah waɗancan su kuma su ne kamar na nesa ko wanda ba sa kusa da Allah ya ce wa ibahatu lil humsi ma ya harumu ala ghairi da kuma a halasta wasu a humsawan abinda bai halatta ga sauransu ba min at-tawafi fi thiyabi kamar tawafi a cikin tufafi wa min at-ta'ani ko wani abinci aw adami dukhul al-bayt al-manquba fi al-ihram wanda daga cikin kuma abin da suke shine wannan da aka ambata ba sa shiga ɗaki da aka yi mashi rufi da zarar sun yi ɗauki harama ba zai ƙara shiga cikin ɗaki ko shigifa ko zaure ko bukka ba sai dai dinga hawar gida ta katanga ya dinga kwana a sararin filin Allah da sauransu duk wannan abubuwan da ire-iren su min abwabiha zai shiga ta kofa wa isqatihim anil humsi al-ifada da kuma suka cire wa humsawa aka ɗauke musu dawaful ifada min arafa daga arafa bil ifadati min muzdalifa afwan daga daga arafa zuwa muzdalifa wato mutumin da yake cikin su idan aka gama tsayuwar arafa to shi ba zai taho muzdalifa da Allah ya ce thumma afidu min haythu afadan nasu su ba za su zo ba domin da ba su ba su je arafa ba su fita ba da aka ba maganar su dawo to kaga duk irin wannan abin shine irin abin da za ka ga yanzu sufaye suna yi sai a ce ga wasu wasu khawasa da haka wani shi ba sai yayi sallah ba wani ko yayi zina babu laifi ko ya ci haram ba komai bane ko yayi ƙarya ba matsala bane to irin wannan shine irin misalin shi a zamanance saboda yana takama wai yayi istighfari yana nan yana da safan yayi miliyoyin istighfari ko ya karanta wata addu'a dubban ɗaruruwan marat da haka yana ganin ya riga ya tara wani sto na addu'o'i da zikirori da istighfarori waɗanda duk zunubin da yayi sai dai a kwasa daga nan ai balance yana ma bin Allah kaga duk wannan shedan ne yake riya mutane da wannan mugun tunanin shine ataquluna ala allahi ma la ta'lamu to haka quraishawa suka yi a wancan zamani suna ganin ai su ba su da matsala su sun fi kowa da sauransu kar ka sake ka zama kana tunanin ka fi kowa ko kai ka tsira ko ai tunda dake kana bin sunna ko tunda kai salafi ne ko tunda kai mahaddacin alqur'ani ne ko kai jihadi ko ka karantar ko kana taimakon addini ko kana biyayya ga iyaye ko kullun kana sallar dare da aikin da kake na alkhairi kar ka sake ka samu kanka ainihin cewa kai yanzu ka amuntu to wannan shi ma wani babi ne daga cikin babukan da shedan ke zo mutane kamar da bin zozi ya bayyana shedan zai zo maka ta fuskar tunda kana bauta Allah sai ka ga to ai ban da matsala tunda kana biyayyen iyaye kowa ya san ka a cikin anguwa cewa mahaifiyarka baka barinta cikin damuwa kullun kana wurin mata damuwinta sai shi dinna muka cewa to ai kai wannan abin da kake ka riga ka tsira ba baka da matsala to daga nan sai ka samu matsala ko yana muka cewa tunda kai madacin alqur'ani ne kana karantarwa islamiya ai kai ne khairun nas khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ko tunda kullun kana azumi litinin alhamis siyamu dawuda kana kaza kana kaza kana kaza sai to ai kai baka da matsala ko mun gani haka shi da yake zuwa wa mutane zaka ba wasu bayan kare ba hatta mu ahlus sunna sun yi takarantar da wannan kullun ka zama bainal khawfi war raja in ka tuna dan abin da kake na alkhairi to kai fatan ina ma da Allah ya kalla ya maka rahama ya tausaya ma in ka tuna abin da kake na zunubi da ka tobara da gazawa da zaluntar kanka sai kuma nan kai nadama kai istighfari ka tsoraci ganwarka da Allah to wannan shine zai baka dama ka tsira a wurin Allah madaukakin sarki Allah ubangije sai malam yace fa min hadal babi ma yad'i qaumin min ashrafi bani hashim zai buga mana misalai ne da yawa kan wadannan yace daga cikin irin wannan babin har ila yau akwai abinda wasu cikin sharifai a zamanin ibn taymiya kamar a zamanin mu dinnan akwai mutane dama da ke da'awar cewa su jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su jikokin Hassan da Husaini ne radiyallahu anhuma su yayin Fatima ne radiyallahu anha tun wancan zamanin akwai su kuma har yanzu akwai su to yanzu ba magana ake akan ya tabbata su hakan ne ko bai tabbata ba amma abin da ake magana akan shine wasu su sai suna dauka tunda suna da wannan sharafi na nasaba da suke iddiayi to wannan ya ba su wata dama ta musamman wa man yaz'umuna annahum minhum da wanda suke riya cewa su cikinsu suke limuwafaqatihim alahum ala ra'ayi tashayyu'i wa ghairi wanda suke dacewa da su akan ra'ayin shi'anci da wasu ra'ayoyi daban-daban ma'ana ga wasu mutane wanda suke da wasu ahlul baiti ga kuma wasu mabiyansu wanda suke da wasu na tare da su sai kaga sun hada akan ra'ayin mene ra'ayin shi'anci yanzu a nan kasar tamu akwai wanda 'yan shi'a ne an sani rafida ne ga ku kuma wasu waɗanda a wasu birane ko wasu garuruwa ko wasu ƙasashe a nan kusa ko nesa su kuma ana raɗe-raɗin cewa jirin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to nan da nan sai kaga ƴan shi'an nan da waɗancan sun haɗe sun zama ƙungiya ɗaya suna nuna musu ai ku ne iyayen gidanmu ku ne jikoki waɗanda muke karewa su kuma suna musu cewa to abin da kuke yi daidai ne abin da kuke na kare Aliyu da Fatima da da ambatan Husaini da zagin suwa da suwa ne to wannan abin daidai ne sai su haɗa akan wannan barna annahum mukhtassuna bihi fil ibadati wal mahdhurati sai kaga suna dauka suna da wata kebantacciyar doka da suke bi wajen mahdhurat ababan da aka haramta wal ibadat da ibadoji fa hadha nadhiru ma kanat al humsu tad'i wannan yayi kama da abin da waɗancan qurayshawa hummasawa suke da'awarsu ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزكدة har ila yau a cikin wannan babi misali na gaba shi ne misalin abin da 'yan zuhudu suke yi wato sufaye da masu bin tafarki na ainihin gudun duniya min kashfi sau'atihim fi sama'ihim wa hamamati na fitar da al'aurarsu a wurin taron kaɗe-kaɗe da bukukuwansu ko a wurin wanka da ake yi na kurme a rafuka ko hammam mun tuna a baya an yi magana akan hammam cewa wasu al'adu ne da aka samu a kasashen sham musamman saboda ba su saba da wani al'ada da muka sani ta yin banɗaki a gidaje ba galibi ana zuwa public abin nan ne convenience wuraren wanka ko biyan bukatu wanda suke na kuɗi to a wurin akwai abin da a zamanci zaka iya cewa ta ƙila swimming pool wato matattarar ruwa da za a shiga a yi kurme to ba daidai bane mutum irin wannan wurin ya tube tsirara ya shiga to amma su sun dauka babu komai tunda isu isu ne da muridansu da almajiransu sai su tsirara a wajen a wajen hammamat kenan da wajen sama wajen kada kade da waƙe waƙen su din nan au gairi zalika ko a wajen bukuwa ire iren waɗannan waye kullu sai ka suna cewa hadha tariqatuna mu yannan shi ya tafarkin wa hadha tariqatuna fa hadha mithlu qawlihim wannan ya kama da fadin su wajadna alaiha aba'ana والله أمرنا به وأبلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث والمردان والنساء الأجانب sai kaga kamar ibn timiya yana wannan maganar ne a zamanin da muke rayuwa din ma ashbaha al-layl bil bariha yace wanda yafi wannan tsanani kuma shine zaka ga wasu daga cikin ƴan kungiyoyin ɗariku da sufaye suna yin wata irin bauta ta hanyar misali abinda suke kamar abinda ake a coci na vigil vigil night ko abinda ake a wasu wurare na ibadoji ko tarurruka irin tarurrukan 'yan shi'a da 'yan ɗariƙun sufaye da ire-iren waɗannan tarurruka wanda ake cakuɗa maza da mata sai ga bi mu'asharatul ahdath ta hanyar runguma rungume meniya da suke yi da yara ƙanana almardan marasa gemu shagiri wato wanda za su iya kai su zuwa ga zunubin luwaɗi wani nisa al'ajari suna rungume meniya da mata wanda suke ba matan aure ba gare su ba bayinsu ba ba 'ya'yansu daga wata mata ce a rungume ta sai ta ce wai don manzan Allah a tumbuli mamanta don manzan Allah ta yi rawa ta karya kwankwaso tana tana ana ihu ana ana cewa wai wai wai dan manzon Allah take a tarurruka ire-iren waɗannan na na maulidi makamantan su fasikanci karara ana kallo amma saboda rudin shedan an juye shi an ce wai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba irin nan sai ga barna da yawa ta biyo baya wan nazar ilaihim da kallon waɗannan mutane da Allah ya haramta a kalla mata cikin tsaraici da mazaje cikin tsaraici da sauransu wal khalwati bihim da kuma kebancewa ba an jima kaɗan dare na yi sai kaga kowa ya fara jin wata sayyada suna komawa gefe suna taɗin suna tattaunawar su ko sun shiga cikin wani duhu ko cikin wata mota ko bayan wata katanga sun yi zaman su da sunan kuma an zo taron addini an zo taron arba'ina an zo taron maulidin wane ko wance ko wance ko wance kafin ka ankara kowa ya kama abokiyar tattaunawarsa sun koma gefe ko shi kanshi shehin sai ka tara an kibanci mishi wasu da sunan zai mitin da ita ko zai mata wata addu'a ko za a yi mata wani tofi ko za su wani wani taro na musamman haka dai haka dai yace wal mahabbat wal hawa bi kafin ka ankara kuma sai soyayya ta fara shiga tsakankani wani da wanci wani da wanci shari'a tana sane da cewa in ta bari mutane suka ci gaba da cakuɗe na maza da mata barna ce ta biyo baya shi sa aka hana aka hana aka hana don al'umma su tabbata da mutuncinsu da lafiyarsu da hankalinsu da nagartarsu don gujewa barna da za ta dawo cikin al'umma amma yanzu sai mutane suka ga ai su ba za su iya wannan ba su dole su cakuɗe duk wanda ya ce ma ba a cakuɗe ba sai a yi zarge shi a ce ya cika zargi ko shi ba yi da wayewa ko bai san da duniya ta sa gaba ba ko ai kaza kaza ka ji maganganu iri iri a bakin masu faɗaɗin wannan maganganu sannan kuma ɓarnar tun da Allah ya halice mu kuma ya san yadda ya mu ɓarnar take biyu ba ya ce ya ce bi ma kad ya kunu wa kad la ya kunu wa ra'a zalika min al-fashatil kubra sai su su keɓance kuma su aikata abin da yana iya yiwa ya faru yana iya kuma bai faru ba na mene na babba alfasha zina da luwaɗi da maɗugo da sauransu wancan dai dama a gaban mutane rasu don su kama hannaye su rawa ko su rungumi juna su rawa ko a cakuɗe irin free for all dancing ɗin nan duk wannan ba a wani mamaki za ka yi ganin shi a tsakiya duk an kewaye shi maza da mata ana ta rawa ana faɗo ana tashi wannan abin ɗaga sun kowa da ke rayuwa a zamanin na ya taɓa gani in baka taɓa gani ba yanzu da ka je youtube ka yi sacin za ka gani yanzu muna makon da ake maulidi ne za ka iya ganin su yanzu a wurare da dama ana yi haka ake a masallatai haka ake a guraren tarurruka haka ake a coci-coci duk kuma da sunan addini wannan kuma duka bata ce barna ce ba daidai ba ne Allah ka tsare to kamar yadda muka ambata wannan game da game da wannan haka kuma ba dole kuma mu ambaci namu ba ba daidai ba ne abin da mu ahlus sunna muke yi na irin tarurrukan bikin yayin ɗalibai ko ire-iren su waɗanda ake ba da dama a cakuɗe maza da mata shi ma ba daidai ba ne jama'a saboda mawalu suna ne ba za mu yi wa kanmu san rai mu ce tuna mu daidai ba ne saboda irin shedanin da ke wahala su suke wahala mu irin jini da tsokan da ke jikinmu shi ke jikinsu ba daidai ba ne abu duk wani taro sallar ashan ce sallar tahajjudi ce taron biki ne yayan ɗalibai taron aure ne ba daidai ba ne a ko'ina a makarantun islami da makarantun boko ba daidai ba ne a bar maza da mata suna cakuɗewa babu doka babu tsarin musulunci ba daidai bane ko a ina aka yi haka to barnan nan da aka ambata anan tana iya biyo baya na fata mun gano ana iya samun zinace zinace ana iya samun kwarkwasa ana iya samun yanayi na luwaɗi ko maɗugo ana iya samun yanayi ire-iren waɗanda shi yasa musamman gidajen kwanan ɗalibai ga waɗanda suke da makarantu na boarding sai an kula ƙwarai da gaske samari zarata ko ‘yan mata zarata suna kwana su kaɗai babu kulawa za su yi abubuwa iri daban-daban jama'a za ka za ka ga hatta gidajen yari a nan ƙasar tamu da wasu ƙasashe suna daga cikin wuraren da ake samun irin waɗannan matsaloli saboda mutane an cakuɗa su wani namiji yana da tsananin bukata yau shekarar shi kuɗi biyar a kulle ko sai kama bin dan shi namiji kuma dama kullum duwawu da duwawu suke kwanciya jikin juna suke kwanciya da kasan kifi a cikin irin kwanan obituary din da aka kafin kafin a ankara duk sun lalata junansu ko sun lalata dubarar junansu tana tsutsa wasu sun kamu da cututtuka kuma dama isu waɗannan wato deviated sexual orientation wanda suka saba wa al'adar ɗan adam da maɗugo da masturbation da luwaɗi sun fi yada cututtuka fiye da asalin zina to da ke zina ta tafiya akan ɗabi'a ne kamar da ka karanta adda'u wanda wani mulka yin zagaye wannan magana shi sa laifin luwaɗi ya fi girma da shi da maɗugo da makamantansu almuhimmu wajibi ne a da ake tara mutane ya zama akwai iyaka tsakanin maza da mata akwai sa ido akwai hana cakuɗaɗɗin maza da mata don a tsira daga waɗannan fitattunu waɗanda ga sunan sun baza duniya Allah ka tsare malin ya ci gaba da cewa wa hadha mabtada'ahu al-mushrikuna min as-sabi'ati wa ghayr as-sabi'a irin wannan abun shine abin da mushrikai suka fara suka kirkiro daga cikin sabi'awa wato masu botan malaiku da wanda ma ba sabi'awa ba alladhina hum awliya'u ash-shaytani alladhina hum mushrikuna wanda dama waliyan shaytan ne ko mushrikai ne kama zakar ibn sina fi isharati kamar yadda ibn sina ya ambata a littafin shi al-isharat وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله والعشق الحفيف واستماع الأصوات واستماع الأسماء الملحنة yace ibn sina ana shi batar da ya ambaci ire-iren waɗannan abubuwa sai ce wai irin haka yana taimako yana taimakawa wajen samun kyakkyawar ɗabi'a yana taimakawa wajen komawa ga Allah menene ke taimakawa shine al-ishqul afif ƙauna wadda take mai taushi wadda ta guje wata ɓarna ƙauna da ake ɓoyewa a zuciya tana taimakawa wajen samun ɗabi'a mai kyau tana taimakawa wajen komawa ga Allah wastima'ul aswatil mulahana da kuma sauraron kaɗe-kaɗe ya ce waɗannan duka suna gyara zuciya gama zakara aidan a shirka da ibadatar suwar kamar yadda ya ambata kuma daga cikin ababen da wai suke taimakon zuciya akwai wanda shirka ne ma ta hanyar bauta wa hotuna yawan kallon hotunan masoya da yin kuka a gabansu da rungumarsu da makamantansu wa yadhkuru huwa wa qa'ifatuhu ibadatul kawaki sannan kuma suna ambatan bautar taurari ma ibnu sina dama wani wani batacce ne a gun ibnu timiya yana kallon shi kamar ma kafiri za ga bi cika damuwa da al'amarin sa ba in ba ambatan shi a irin wannan mahalli na zargi ba wa hadha fin nasara aidan inhu janibun qawi wannan irin ɗabi'a da ke cikin sufaye ta cakuɗa maza da mata da bugewa ƙarƙashin aikin ibada a buge da barna da saban Allah to akwai shi a cikin kirista su ma da yawa wa hum aidan qad ibtada'u shirkan lam yunzilillahu bihi sultan su ma sun kiro shirka wanda Allah bai saukar da dalili akan ta ba kama kada ta'ala game da Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushriku cikin sura tauba Allah yace waɗannan kristoci ittakhadhu ahbarahum su da yahudawa suna riko da ahbar wato sune malaman coci malaman malaman yahudu daga alhibru ƙwararru masana ilimin yahudanci wa ruhbanahu da kuma malaman kiristoci wato kowanne a cikinsu ya yi riko da nashi malamin su malaman kiristoci a wanda ya sake ci musu ruhban galibi tsananin bauta ce da ƙarancin ilimi su kuma waɗancan abin nan ahbar zurfin ilimi da ƙarancin aiki kowanne da nashi matsala to kowanne sun yi riko da waɗannan jagori nasu arbaban a matsayin alloli idan sun halasta musu su karba in sun haramta musu su karba ba sa lura da haramtawa ko halastawar Allah da annabawansa sun fi lura da halastawar malamansu da haramtawar malamansu ko da za ta saba wa ta Allah da ta annabawa Allah ya zarge su akan wannan yace min dunillahi sun rike su alloli koma bayan Allah sun yi watsi da al'amarin Allah sai Allah ya ce wal masih ibn maryam kuma haka shi ma almasihu ba da yaddarsa ba ba da saninsa ba suka ce shi ma Allah ne wa ma umiru alhalin babu abin da aka umarce su illa li ya'budu ilahan wahid an ce ne ku bauta wa Allah guda ɗaya gyal la ilaha illa huwa Allah nan da babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka amma yushrikuna Allah ya tsarkaka daga abin da suke masa na shirka da gumakansu da malamansu da shugabanninsu da annabi isa da suke shirka da Allah da shi duka Allah ya tsarkaka daga wannan shirka ta su wani haza kafura fi hadhihi tawaifi az-zuhad wal ubbad min hadhihi al-ummah min al-mubtadi'a al-kharijin an ash-shari'ati wa risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadha al-wajh wa in kanu min wajh akhara dakhilina fiha yace saboda kamantakekeniyan da suke da kiristoci riko da malamai a matsayin masu shar'antawa riko da shugabanni a matsayin masu shar'antawa ai ta rigima da su akan abin da sun tabbata fa ba daga Allah bane wani shehin su ne kawai yace ai duk abubuwan da ake rigima da ɗan dariƙa da shi akan shi a yanzu tun shekaru 60 70 50 30 baya zuwa yanzu awwa ne fa da su da abokan rigiman kowa yadda ba Allah ne yace ai ba annabi ne yace ai babu wanda zai kawo maka inda Allah ko annabi suka ce ai sai dai kama kama kawai amma a ta rigima da su sun ɗauki waɗannan shehunai sun ba su matsayin Allah suna musu kallon wato za su iya cutarwa ko su amfanar za su nemi addu'a a wurinsu za su nemi agaji a wurinsu za su nemi tsari daga shari a wurinsu shi ne ma da yake cato don haka ne irin wannan ɗabi'a ta yi yawa a cikin ƙungiyoyi da tawagar 'yan zuhudu sufa yake a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin 'yan bid'an wannan al'umma ta musulmai waɗanda suke sun fita daga shari'ar Allah sun fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta wannan fuskar zaka iya cewa sun fita duk da yake fita wata fuskar suna nan har yanzu musulmai a wannan bangaren zaka ga mafi yawan yan dariƙa abinda suke ya fita daga lissafin addinin musulunci shi sa da aka zo ma wasu ko suka yi musu kuɗin goro suka ce yan dariƙa kafirai saboda abubuwan da suke babu shakka ba musulunci bane da irin waɗannan maganganu munana da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganu ire-iren na ƴan ittihadiyya da na ƴan wahdatul wujud da ƴan hululiyya da munanan sako da ke cikin manya-manyan littafan su irin jawahirul ma'ani irin yaqutul farida da ire-iren su da irin abin nan tabaqat na sha'arani zaka ji maganganu masu warin kafirci da ka tanan sai a ce masu fitar daga musulunci yace amma fa wa in kanu min wajihin akhar dakhili da fi amma wata dan wata fuska kuma suna nahin za musulmai don ba tsaye musu da hujja ba galibin su wasu su jahilai ne wasu kuma suna san Allah har yanzu suna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani zagi manzo Allah sai kaga su ne akan gaba sun hada kai da sauran musulmai ana tabbatuna akan cewa ba su yarda ba wato har yanzu suna nan da ragowar musulunci a tare da su ko mun gani da ka shi ba a musu kudin goro ka ce ɗan ɗariƙa kaza ne ko ɗan ƙungiya kaza kaza ne kowa sai an mai hukunci ɗaiɗaiwa gwargwadon abin da shari'a ta tana daga barshi ya ce fahaza sha'anu tsara'iki almubtadi'ati kulliha wannan shi ne al'amarin gabaki ɗaya ɗariƙun bid'a sawa'un khawarija ne shi'a ne mu'tazila ne rafida ce ɗariƙun sufaye ne duk wata ƙungiya ta ‘yan bida za ka ga wannan shi ne mai sha'aninta shi ne biyan maganar wasu mutane da watsi da magana Allah ɗaukan wata ɓarna a maidaita addini danganta wa Allah wannan ɓarna da bai da ayi ba rigima da musulmai akan wannan ɓarna ya ce fi halhaku wal batil amma za ga a cikin ɓarnar tasu akwai daidai akwai kuskure inda ka ɗauki misali rafiga ɓangaren daidai a cikin abinda suke shine kauna ahlul bait daidai ne mai bangaren kuskure wuce makka da rawa game da kauran nan sannan da zagin sauran mutane da aibata sauran sahabbai da kudurta cewa duk wanda bai irin nasu ba bata ne su faye fa zikiri abu ne mai kyau ambatan Allah abu ne mai kyau gudun duniya abu ne mai kyau amma fa kida ba kyau cakuɗe da maza da mata ba kyau ƙaryata Allah ba kyau ƙaryata sifofin Allah babu kyau allanta da wasu shehunai duka waɗannan babu kyau ƙirƙiro bidiyoyi to kowace ƙungiya ta 'yan bid'a za ka ga sun riko da wani abu ne na daidai sai suka ƙara mishi makaɗi da rawa suka ƙara mishi gudu ko kuma suka gaza kai musulmi ana so ne ka zama tsakatsaki wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kar ka gaza kar kuma ka zaki to haka nan fa a cikin ahlus sunna za ka ga akwai masu yin wannan zakewa shine mutum ya zama da mummunan zafin kai da taurin kai da rashin aiki da ilimi da rashin sanin ya kamata wannan shi ma ba daidai bane a cikin wajen karabin sunna baka gaisawa da kowa baka magana da kowa kowa batacce ne kai kadai ne mai hankali kai kadai ne mai imani baka yi da magana kowa ba baka ma sauraron kowa da ana ta rigima da kai a cikin al'umma shi ma wannan zafin kan ba daidai bane shi dole ka zama mu'tadil ka zama daidai wa daida zaka yi zafi ne a inda ya kamata ka yi karka zafi kuma inda bai kamata kai ba zaka kafi na inda ya kamata ka kafi zaka sassauci a inda ya kamata ka sassauci yace to duk wasu kungiyoyin bid'a zaka ga haka suke suna taku da gaskiya da bata wa min al-ma'lumi anna hadha alladhi yaf'alunahu min al-fawahish adh-dhahira aw al-batin kuma abu ne sananne cewa abin da suke aikata wannan alfasha ne a zahiri akwai akwai alfasha ta bayyane wanda ake gani kuma akwai wata akoyi hala wanda ba a sani وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم الله yana fara cewa kul kace musu innama harrama rabbi alfawahisha kadai abinda Allah ya haramta shine alfasha wato abin Allah wadare ma zahara minha wa ma baqa mun yi bayani akan wannan aya a baya cewa ma zahara an shi fasara daban-daban wasu suka ce ma bahara shine shan giya da ake yi kowa na kai kuma batsana shine zina wanda a ɗabi'ance sai an buya ake yi ta shine alfawaish ma bahara bi ma bahara wai kuma suka ce a abinda ake nufi da ma bahara shine abinda a karara ana ganin shi alfasha ne kowa ya sani aya ta zo ko hadisi kara ya haramta sata da kisan kai da zina da cin amana da sabawa iyaye da saban Allah duk waɗannan suna cikin ma bahara kuma batsana da kuma abin da suke shuruhoyi ba a tabbatar ba amma dai sun fi kama da barna domin shubuha kamar yadda muka ji ita ce labulan saban Allah da dai fasarori da aka yi daban-daban wal isma da laifi saban Allah wal baghiya da kuma ta'addanci ga dukiya da jini ko mutunci na bayan Allah da gairil haqq ba tare da dalili ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma yi wa Allah shirka shirka kuma wani abu ne da Allah bai saukar da hujja akan aikin wa anta qulu ala allahi ma la ta'lam da kuma ku je kuna faɗan abin da baku da ilimi akan shi game da Allah wa qala ta'ala Allah kuma ya sake cewa wazaru zahiral ismi wa batina ku daina aikata sabo wanda yake a fili wa batina da wanda yake a boye ku daina aikata wa qad qala fi sahihaini an ibn abbas wa abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان يزني وزناه النطق والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه ما لن يتي حكا ننكما أتكين بخاري دا مسلم دا ابن عباس دا أبو هريرة daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah ya ce al-ainani tazniyani ido ko guda biyu suna yin zina wa zina kuma nazar zina ido shine kallo duban abin da bai halasta ba wal uznani tazniyani kunnuwa ma suna yin zina wa zina kuma sam'u zinan kunne shine ya ji abin da bai dace ba wanda in ya ji zai ji wani daɗi na zancen wata ajnabiya wal lisanu yazni haka nan harshe shi ma yana yin zina me zina shi shine magana ta kwarkwasa mara dadi wa zinahu nutku nutku magana mara kyau wal qalbu ita kuma zuciya ya tamanna sai ya dinga burin ina ma ya samu zalika wannan abun da ido ko kunne yaji wa yashtahi zuciya tana yin kwadayi wal farju yusaddiqu zalika wa yukadhibu amma al'aura ita ke gasgata wannan a barnan wato a tabbata a yi asalin barnan ko kuma a ƙi wannan hadisin da malam ya kawo ya gabata a baya duk da yake anan lafazin da ya kawo ya ce bukhari da muslim ba shi ne lafazin bukhari da muslim wannan lafazin al-imamu ahmad ibn hanbal ne daga sahabi abdullahi dan mas'ud da kuma abu hurairah mun tuna a baya da muka karanta ibnu abbas ne yake cewa la a'lamu shay'an ashbaha min lamani min qawli abi hurairah yarfa'uhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban san wani abu da yake kama da abin da za a ce ma allamam da Allah yace alladina yasrifuna kaba'irul ismi yasrifuna kaba'irul ismi wal fawahish illa allamam inna rabbaka wasi'ul maghfir Allah yana faɗin su kuma bayan Allah yake cewa su ne wanda suke guje ma kaba'irul ismi manyan zunubai da wal fawahish da alfasha illa allamam in banda allamam sai abu hurera yake cewa ya ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗannan su ne lamam ido da ganin da yake yi na wata mace ajnabiya ya ji sha'awarta kunne zai ji maganar wata mace ajnabiya ya ji daɗin abin ya burge shi hannu zai iya taɓa jikin wata mace ajnabiya ya ji wannan sha'awa ta ɗan adam kuma lokacin da ido ko hannu ko kunne ya ji zuciyar ɗan adam za ta raya mashi ka ina ma ya dace da wannan ina ma a ce kaza ko kaza ko kaza to idan musulmi ne na kwarai sai ya tsaya iyana ya istighfari ya tuba ya kauda kai idan kuma shedan ya rinjaye shi shine har zai je fa nadaratun fa mau'idun fa wane ne fa wane to daga nan kuma in an haɗu ko dai a yi zinan ko kuma ba a yi ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana sai abu rarraba da labari ya ce to wannan shine ai allaman sana ko ta riwaya da ta zo ita kuma wanda zai faɗi ta a nan gaba kaɗan ta wannan sahabi wanda aka ce annahu asaba min imra'atin qubla yau wata mata kiss sai dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce mishi komai ba daga ba sai aka saukar da cewa wa aqimis salata tarafay nahari wa dhulfan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ka dinga tsaye da sallah azhar da la'asar da magriba da isha da asuba kowanne a gefen wuni da dare Allah ya ce lallai a kyawun ayyuka suna goge muna hayan mutumin ya tambaya ya ce aliyya khasa auhiya amma wannan ya shafi ne kadai koko ya shafi duk mutane na bici mishi balhiya amma ta shafi kowa ne to wannan lafazin da malayin ishara a nan wanda ke cikin bukhari da muslim kamar da muka ambata wannan lafazin imam ahmad ibn hanbal ne Bukhari ya fitar da shi ne a cikin al'adabul mufrad amma lafazin da ke cikin Bukhari da Muslim shine inna Allaha kataba ala ibn adama hazzahu min az-zina lalle Allah subhanahu wataala ya kaddara wa kowane dan adam raban shi na zina adraka zalika la mahala duk dan adam sai ya riski wannan hazzin nashi sai ce fa zina al-ayn an-nazar wa zina al-lisan al-mantiq والنفس تنمي وتشتهي والفرد يصدق ذلك او يكذب kamar yadda yake auna lafazin malamai sun kokarin su fassara me ake nufi da wannan hadisi domin zaka ga mutum yana da son zuciya zai iya makalar wannan hadisin ya tabarra cewa gani da ake magana shin ana nufin annazratul ula ne wanda dama hadisi ya ce baka da laifi a kanta in ka daga ido kawai sai ka kalli wata mata kallon na farko da kai mata baka da laifi sai ka kauda kai kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sai ka kauda kai kauci to wannan guda ɗayan da kai shin shine wannan abin da aka ce wa zinal aynani annazar ko kuwa bayan shine to duka fasara biyun akwai haka wancan taɓa hannun wata mata da zaka yi ba da sani ba ko rungumanta da zaka yi ko zaman mota da zaka yi ba da sani ba ba da niyya ba ko kuma maganar da zaka ji wato saboda dan adam babu dan adam din da ya kubuta daga ya ga wata mata ya ji ta bashi sha'awa ko ya ji muryar wata mata ya ji ta burge shi ko ya zauna kusa da wata mata ya ji sha'awar jikinta babu da adam da ya kubuta daga wannan saboda wannan asali ɗabi'a ce jibiliya da Allah ya mutane aka to amma kai dan adam mutumin kirki musulmi to kar ka sake ka wuce iya wannan tsarguwar ta ɗabi'a da za ka ji wanda ba tare da kayi niyya ba shi ne wannan hazzuhu min zina ɗin to saboda Allah ya san wannan hazzin naka baka da control akan shi sai Allah ya yafe kaga a cikin hadisin ba a ambaci zunubin wannan sai sai dai zunubin asalin ita zina shi wannan zunubin da shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alola da kake yi kullun so biyar tana kankara waɗannan zunuban kamar da kuma wancan aka ambata musu cewa sallar da yayi ta kankara zunuba wasu kuma da suka ce an kiraye su ma zina ne saboda suna suna zama muqaddimar zina da gani da tabawa da sauransu suna zama suna jawowa zuwa ga zina wato itibaru ma sayakun itibaru ma sayakun kamar yadda misali yanzu mutum yana 100 level sai ka ana ce mishi doctor saboda yana medicine waye san ko zai kai labari ya zama doctor din amma itibaru ma sayakun ne ko to haka yasa aka kira su da suna zina saboda wannan abin nan kisa bukhari ya musu babu yake cewa babu zinal jawarihi dunal furuji babin da ke bayani akan zina ta gaɓoɓi banda farji to a don haka sai al'imamu abu abulal ibn batsari yake cewa yana daga cikin tausayi da allah subhanahu wa ta'ala yi mabayinsa an ja'ala allamama mimma la yuqalibuhu bihim Allah ya sanya wannan irin laifin da bayi suke yi baya cikin abin da Allah zai neme su da cewa sai ya masa hisabi a kai rahmatan minhu wa rifqa saboda saboda tausayin da Allah yake wa bayi ko lafazi makamancin wannan a takeice dai abinda ake cewa a takeice shine wannan dabi'a ta dan adam kamar da Allah yake cewa zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa inda yake akwai sabani akan wannan Allah ne yake sawa mutum ko shedan bisa fasarorin da malamai suka kawo amma wannan abin da Allah ya tsara wa ɗan adam tunda Allah cikin tsarinsa da hikimarsa ya san ɗan adam ba zai kauce daga wannan ɗabi'ar ba sai Allah ya kyala ɗan adam ba zai kama shi da wannan ɗabi'ar ba kamar jin yunwa ne don ka ji yunwa ba kai zunubi ba domin ɗabi'a ce gare ka me zai zama zunubi in ka je ka ci haram don ka tare yunwarka to haka don ka ji sha'awa ba kai zunubi ba sai in ka nemi ka tare sha'awarka da haram ina muka dauki wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga wata mata ya dashi cike cikin gida da ya fito da ma ruwa a jikin shi ko sabai suka ce ya aka yi ciyayi ita mace in ta kusanto shedan ne yake lulluba mata kyau kaga annabi ya ganta har ya ga shedan ya lulluba mata kyau kenan amma daga nan bai sake kallon ta bai gashi ji kuma ta shi ta halas to abin da yake so kenan kar ka wuce wannan matakin na dabi'a in kuma har ka wuce ka kai ga tabawa ko kubla ko abinga wannan ka sani fa sako ne su zunubi ne su su ba su cikin abin da ya halarta kai tsaye wanda aka yi maka abuwa wanda aka yi maka abuwa shine wanda ka yi ba da nufi ba wanda ka yi bisa ɗabi'a wanda za ka ji murya wata mace ko maganarta wani ma a kaset ne ko a waya ko a bidiyo ko ka ga hotonta ko kaza sai kawai ka ji sha'awa ta ɗan adam ta ɗabi'a ga cewa kai wannan mata masha Allah duk ɗan adam yana jin wannan to karka sake ya wuce wannan domin wannan wannan ba ka da control over it amma daga nan ka fara lissafin to ya za a yi ku haɗu ya za a yi ku yi kaza ya za a yi ku samu contact bari ka yi mata magana ko bari ka tare ta ko bari ka nemi kaza ɗinta wannan da nufa alfasha to wannan duka saban Allah ne domin Allah ya hana wannan amma wanda aka ba da sassauci a kai shine wanda baka da control a kan shi na ɗabi'a game da idanka game da kunnanka game da jikinka da kuma zuciya wanda kamar yadda aka faɗa cewa ta tamanna takan yi buri wa tashtahi to malamai suka yi kokari su ce to wai me yasa a wannan aya ta zuyina da nasu hubbu shahawat da wannan hadisin sai aka ambaci maza kawai kamar ka ce duk laifin akan maza yake su mata ba sa yi tare da cewa a ɗabi'a mata ma suna jin sha'awa kamar yadda namiji ke ganin mace ta bashi sha'awa ita mace na iya ganin namiji ya bata sha'awa kamar yadda namiji ke yin zina da idansa ko da hannunsa ko da zuciyarsa mace ma na yi amma me yasa aka ambaci maza a nan amsa mafi girma da aka bayar cewa saboda su maza su ne suke da wahala suke danne wannan mafi yawan mata suna iya danne wannan irin tunanin shi kamar babu ya ta cinsa a cikin zukatarsu ma'ana sai an samu namiji guda tara wanda ya kasa dannewa kama a samu mace ɗaya ta kasa dannewa shi sai aka yi alhukumul aglam wato su mata ko sun ga wani suna so da irin wannan mummunan soyayya ba ko shi suke bayyana ba ko da za su bayyana dai sai su bayyana wa junansu su mata a cikin irin taɗinsu da suke yi kalli kisa annabi yusuf ko da suka zauna isu isu ne suka ce hasha lillahi ma hadha bashara da ta ji zubar wannan sai ta ji ce fadalikumul ladina lumtun da nifi to kun ji ai dama na ga mu ku bari kuma ku kadi ma yanzu isu isu ne suke yin wannan amma a gaban mijinta mai tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a amma shi yanzu miji akwai mijin da a gaban matar shi zai iya ganin wata mata ya nuna yana son ta ko ta ba shi sha'awa wani na tafiya da matar shi a wata maza dinga kallon wata haka ce alaji lafiya ko su shiga supermarket irin su baki dan yan gayu da yake ce mishi shoprite inda yake dafa hoton nan a Kano wani sai an dinga tattare shi wallahi ya kalli wannan ya kallo sai ko tare da matar shi yake ba haka bane amma shi inda za ta gwada wannan a ce ana kallon wani fim kai ko malami ne ma aka saka a sunna tv ko albani tv yana karatu sai kai ji sakun hulan malamin nan wallahi sai wani sai ya cire satsa din a gida gaba ɗaya ce to an fasa kallon wazi a nemi audio to kaga su mata saboda wannan ɗabi'a ta sai sa ba ambace su anan amma su ma hukuncin ya shafi su kamar Qur'ani yake cewa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna Allah ya tsare abinda ake so dai kai mumini kasancewa kare kanka daga barna ibada ce nisantar ta takawa ce daraja ce gare ka kuma gyara ne ga rayuwarka da zuciyarka da makomaka kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata yana daga cikin falala da bawa zai samu mumini shine wanda ya gujewa alfasha kamar wanda mace ta kiraye shi annabi ya ce za ta sharafe wa, wa, wa jamalin ko ya ce mata inni akhafu Allah yake nabi su ya samu daukaka da irin wannan ainihin wato falala da ya samu da aka gujewa alfasha da barna da saban Allah da fasikanci da dukkan munanan ayyuka Allah ya tsare yace fa ma kana min as-sam'i wal basri wal lisani fi hadha al-bab fa huwa min zinahu yace duk abin da yake ya faru da ji ko gani ko halshi a wannan babi to zina ne wato irin a wurin wannan tarurruka maganganun da za a yi da ganin juna da za a yi da taba juna da za a yi tunda yanzu ba irin wancan ne wanda yake na ɗabi'a ba ko ai wannan da gangan akai in an zo ana wasu tarurruka ko ana kiɗa da rawa maza da mata suna cakuɗewa suna abin da suka ga dama yanzu gangan suke to wannan ya zama zunubi bai zama wanda aka halasta din abin takeici shine wanda ake da sunan addini din sun fi komai takeici amma za ka ga kusan yanzu wannan abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya Allah ya saka malam Dawud da alkhairi hudu basa da yayi jiya a nan masallaci akan wannan irin tabara da ta yawa a cikin mutane yanzu akwai garuruwan da in ka je ranar asabar za ka ɗauka kawai sallah yake duk asabar wasu event center ɗin ma sai dai a ba ku awa biyu wasu da safe wasu da rana wasu da yamma saboda yawan masu bukukuwa kuma kowa suka shigo wannan lalatar za a yi da rashin mutunci kawai kuma duka musulmai ne hausa fulani nufawa da yarbawa da sakkwatawa da zage-zage ko ina ka je wannan abin shi mutane suke musamman masu arziki da wadata da su kaɗai suke yanzu kuma talakawa kowa yanzu ya biki ɗinsa wai sai an yi irin wannan fasikanci kuma ka ga mijin wani ma har da gemu da babban riga lafiyayya sutura irin ta ɗan adam mai mutunci ya kafa hula kuma sai a zo wai a gaban ƴan uwa da dangi wai ana rawa ana abin da ita ko matar rabin jikin ta tsirara Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa zina min al fawahish ita zina tana cikin alfasha wallahu la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha فالله تعالى لا يأمر أن يعبد أن يعبده ويتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح Allah baya umarni da a nemi kusanci da shi ko abota mushi ta hanyar rungumar wato mutane wanda suke masu ƙananan shekaru shagirai marasa marasa gemu wan nazar ilaihim ko kuma kallon su wal isda ila kalamihim ko zuwa ga sauraron zantuka su duk wanda bai zama ibada ونحو ذلك دخول السبل ونحو ذلك أتقولنا على الله ما لا تعلم بل قد حرم الفواحش abin da yake daidai a hukuncin Allah shine Allah ya haramta alfasha ma zahara min hawa ma batan na koye da sarari wa in ata hadhihi alfawahisha mu'taqidan tahrimaha duk wanda ya aikata alfasha amma yana kudirci a zuciyarsa cewa haramun ne fa huwa min almuslimina to musulmi ne shi alladina qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallama sune wadanda annabi ya faɗa game da su a cikin hadisin Abu Dharr da yake cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa in zana wa in sarak wanda ya mutu baya shirka da Allah game da komai to wannan zai shiga aljanna ko da yayi zina yayi sata ma'ana yayi waɗannan laifuka amma bai halasta su ba shi ko yanzu wanda yake yin su ya halasta ko kuma yake ganin addini ne Allah ne ya ce a yi wannan ya shiga cikin garari mai girma fiye da wanda kawai gama garin zunubi yake zunubi kawai yake yi bai danganta wa Allah ba wancan laifin shi ya fi yawa fiye da wanda ya danganta wanda yake danganta wa Allah laifin shi ya fi yawa fiye da wanda kawai yake a matsayin yana zalunta kanshi a matsayin lalacewar rayuwa ko zuciya ko tunaninsa za mu saurara nan insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum